بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damuwa haduwa dama ta haduwa a wannan masallaci na Quba a wannan yammaci na Alhamis 23 ga wannan wata na Safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 wanda ya dace da talatin ga watan tara shekara ta 2021 miladiya da yau majalisi ne na karatun littafin kitabun tauhid na shekul islam muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala tare da bibiyar sharhi na babban malamin na abdulrahman ibn nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun kawo ƙarshen bab alkhawfu min ash-shirk ko babul khawfi min ash-shirk babin da yake bayani game da abin da ya shafi tsoro wurin abkawa a cikin shirka a yau za mu tashi babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب da yazo domin yin bayani game da kiran mutane zuwa ga shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki munasaba wannan babin da karatuttukan da suka gabace shi shine kasantuwan mutum idan ya kasance ya san Allah ya san abin da yake wajibi a kan shi na tauhidi sannan ya zo ya san falalar tauhidi sannan ya zo ya haƙƙaƙa tauhidi ya tabbatar da shi sannan ya ƙoƙarin nisanta kishiyar tauhidi shine shirka to ba abin da ya mai saura sai ya kira mutane zuwa ga abin nan da ya sani kuma ya san amfaninsa shi yasa malam ya kawo wannan babin a wannan wuri wa qaulillahi ta'ala fada Allah madaukakin sarki qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin Allah madaukakin sarki yace qul ya kai annabi ka ce da su hadhihi sabili wannan ita ce hanyata wannan shine tafarkina ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ina kiran mutane ne zuwa ga Allah madaukakin sarki bi ma'ana su san Allah su kade ta shi da bauta shi kade ala basiratin bisa ga ilimi da basira ana ni ma'aiki kenan wa manitta ba'ani da duk wanda ya biyo ni yana tafarki na shine kiran mutane zuwa ga Allah bisa ga basira in kira mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki in kira su zuwa ga bautan Allah shi kadai madaukakin sarki bisa ga ilimi da basira haka duk wanda ke bin tafarki na da manhajina da hanyata to zai kira mutane zuwa ga Allah bisa ga basira da ilimi nan malamai suka ce albasira shine mataki na sama a cikin sanin abu da kwarewa game da shi kenan mataki kololuwa na ilimi da sanin abin da kake kira mutane zuwa gare shi haka duk wanda ke biyar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zaka same shi shi ma yana kiran mutane ne zuwa ga Allah bisa ga basira wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da a ce na kira mutane ba zuwa ga Allah sarki ya tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki daga dukkan tawaya da naƙas wa ma ana minal mushrikin ni kan bana daga cikin mushrikai da muka nura da wannan aya tana bayyana mana al'amura kama haka na farko wajabcin da'awa wajabcin kiran mutane zuwa ga Allah da kuma wajabcin yin ikhlasi yayin da kake kiran mutane zuwa ga Allah dole kiran kai kasance zuwa ga Allah ne da ikhlasi ba wai kiran kai kasance ba zuwa ga kanka ne ko zuwa ga wasu shugabanni ko jagorori ya kasance zuwa ga Allah ne shi kada mai kira zuwa ga Allah yana neman sakamakon ladan kiran shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kare kasance ka ka zamanto mai kira zuwa ga kanshi yumana yana da awani yana kiran mutane zuwa ga Allah yana nasiha da wa'azi da ababen da ke kama da haka da nufin kawai a girmama shi da nufin a kammama shi da nihin a kyautata mishi shi yasa yake yi ta yadda idan aka girmama shi aka kyautata masa zai ji daɗi ko da ku waɗanda yake kiran sun saba ma Allah saban da suke ba zai sa ya damu ba sama da idan suka ki kula da shigo suka girmama shi kaga wannan yana kira ne zuwa gawa zuwa ga kanshi ba wai zuwa ga Allah madaukakin sarki ina fata mun gani me kira zuwa ga Allah madaukakin sarki babban hadafin shi babban gayarsa ya alakanta bayi da Allah madaukakin sarki su san Allahnsu su san haƙoƙin da suka rataye a kansu ɓangaren Allah maɗaukakin sarki su bauta mishi shi kaɗai sun kyautata mishi ba su kyautata mishi ba sun girmama shi ba su girmama shi ba ba shi ne gaban shi ina fata mun gane shi da yayi dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci da Allah domin alakanta bayu da Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane kuma kare kasance kana kira ne saboda wani jagora shugaba ko a ce malaman gwamnati ko malaman manya ko malaman kungiya ina fata mun gani kina idan zaka kira karka zamanto malaman gwamnati wanda suke biye ma gwamnati rasar ran shi akan tabbatar da wasu abubuwan da shari'a ta haramta su ai kokarin gyara su a musu kwalliya a jawo musu ayoyi da hadisai don su dace da su alhalin abubuwan su dace da shari'a ba wanda gaga malaman wane ne suna kira saboda saboda gwamnati ina fata mun gani suna kira saboda gwamnati shi ne ke gabansu shi yasa za su yi abin da ke birge shi za su faɗa abin da zai dace da sarran shi ko da ya saba mashara musulunci kaga wannan ba ya kira bane zuwa ga Allah ya yi kira ne zuwa ga jagororin shi ko kuma shugabannin shi sannan kiran da za ka ma mutane dole wannan kiran ya kasance ala basira bisa ga ilimi bisa ga sani tabbatacce ba ka shakku ko ƙunƙwanto game da abin da kake kiran mutane zuwa gare shi ka san shi ka fahimce shi ka kiyaye shi ka yi aiki da shi sai ka kira mutane zuwa gare shi kenan ba a kiran mutane da jahilci wajibi ne ga duk wanda yake so yi da'awa na farko ya kasance yana da ilimi ina fata mun gani yana da mi cikakken ilimi game da wannan na farko sannan na biyu ya kasance yana da masaniya game da halin wanda yake kira ina fata mun gani na uku ya san wace hanya ce ya kamata ya bi domin ya isar da da'awar Allah ina fata mun gani ilimi sanin halin wanda ake kira don wanda ake kiran kala-kala ne ka iya samun mutunan da jahili ne fitik ƙoƙarin yake a sanar da shi ko ka iya samun da mutunan da yana da wani ɓangare na sani to amma ya gafala so yake a dawo da shi ka iya haduwa da mutumin da yake kwashe da shubuhuhi da wasu matsalolin da sai an tattauna an zakuro hujja da hujja a gamsar da shi ina fata mun gane kenan wannan dole ne duk mai da awa ya san su duk mai da awa ya kiyaye haka ya san haka ina fata mun gane ya san ilimin da'awa ya san halin wanda zai kira sannan ya san hanyar da zai bi da usulubin da zai bi domin ya isar da da'awar ubangiji ina fata mun gane ya kasance ala basira kenan jahilci baya da'awa jahili wannan da zai kawo wa tafi yawa sama da gyaran da zai kawo shi abin da ke dole gare shi ya sani ba wai ya sanar ba idan ku hazza ya sanar wajibi ya sani kafin ya mi ya sanar ko ya kira zuwa ga Allah wannan shine kenan game da abin da ya shafi da'awa zuwa ga Allah ya zamanto kana da cikakken ikhlasi saboda Allah kake yarda Allah kake nema kusanci ga Allah madaukakin sarki kake nema ba wai kayi bane da hadafi ko da nufin ka samu duniya ka haƙura rabanka ba zai ƙetare ka ina fatan mun gane kar ka yi don duniyar kuma za ka samu duniyar عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه أنكر بو حديثي دقاء ابن عباس ألا يرددش yace lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman yayin da ya tura mu'adh ila al-yaman zuwa ga ƙasar yaman qala lahu sai annabi yace da mu'adh innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab lalle kai mu'adh zaka je ma wasu mutane daga cikin ahlul kitab mana mutane ne wanda aka ba su littafi mutane ne wanda suna da abin ruku a matsayin ilimi da suka gada suna da littafi wanda ahlul kitab su ne al-yahudu wan nasara kenan zaka je kasar yaman zaka tarar da mutanen da suna da wani littafi tattare da su wanda yahudawa da nasara ko shakka babu a wancan lokacin a garin yaman mafi yawan wanda ke zamna a cikinta ahalul kitab yahudawa ne da kiristoci duk da akwai mushirkai a ciki sai dai ba su da yawa ina fata mun gani annabi ya ce za ka je ma mutanen da su ahalul kitab ne kaga a nan ma akwai ishara na cewa ya kimtsa ya shirya mutanen da zai je wurinsu suna da me suna da ilimi suna da karatu akwai abin da suka gada suka rike shi a matsayin addini in za ka je kimtsa akwai yiwuwar ka kalubalance su a yi masanyan hujjoji da dalili wurin ka gamsar da su musulunci yana bukatar mi kenan ka san halin wanda za ka je a wurin shi wani irin mutum ne shi asalin farko musulmi ne ko ko mushriki ne ko kuma mulhidi ne ko kuma yana daga cikin ahalul kitab kowane ɗaya daga cikinsu akwai salon da zaka kira shi zuwa ga Allah annabi ya ce zaka je ma mutane wanda yake ahalul kitab ne wanda ahalul kitab zaka iya kasa shi gida uku na farko ahalul kitab na farkon wanda aka sabko musu littahi mai ma'ana at-taura da injila wanda a wancan lokacin ba a gurɓata su ba suna kan daidai wannan ana ce musu ahlul kitab mabiya na annabi Musa da annabi Isa alaihi salatu wassalam ana ce musu ahlul kitab wanda littafi aka ba su kahin a jirkita shi a gurɓata shi suna kan daidai sannan ahlul kitab yakan iya gaskatuwa ga mutanen da suke biya addinin yahudanci da kiristanci bayan an gurɓata su sun yi imani da abin da ke cikinsu suna aikata karance-karancen da ke cikin wannan littafan bayan an yi mi an canza su kamar kiristoci ne yanzu da yahuda ne yanzu ai kaga suna bin attaura ce al-muharrafa bayan an harrafa ta an baddala ta an yi canje-canje a cikinta haka kiristoci a yanzu suna biyan me yake ce mata injila wadda aka yi mi aka harrafa ta aka karkata ta aka canza abin da ke cikinta amma duk da haka sunan ahlul kitab yakan gaskata a kansu irin waɗannan ahlul kitab kenan za a iya cin yankansu an gane ko idan suka yi yanka matuƙar ba sun yanka ba ne don wani addini su ko don girma wani abin bautarsu za a iya aure daga cikin matayensu sannan lafazin ahlul kitab game da mutanen da suke biye kiristanci ko ku game da mutanen da sukan danganta kansu zuwa ga kiristanci ko yahudanci amma ba sa kudirin abin da ke cikin wannan addini kuma ba sa aiki da shi irin musulmi masu sunan musulmi na ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka to irin wa'annan ahlul kitab ba a cinye kansu ba a aura daga cikin su ina fata kun gane kama a ce sunan muna musulmin mu ne sai ka samu musulmi yanzu suna ne kawai baya sallah baya azumi baya zakka baya komai daga cikin karance-karancen musulunci kaga wannan ba musulmi bane to haka su ma cikin ahlul kitab duk wanda ba sa kudirin wannan addinin nasu ba sa aiki da abin da ke ciki suna ne kawai ahlul kitab baya gaskanta akan me akan irin waɗannan ina fatan mun gane annabi ya ce ma mu'ad za ka je wurin mutanen da ahalul kitab sai ce faliyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah to ya kasance farkon abin da zaka kiransu zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illallah farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi farkon abin da za ka bayyana musu farkon abin da za ka karantar da su a kan shi shi ne shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah falyakun awwala sai kasance awwala awwala sai kasance kenan an mushi fatha ne duba ga cewa kenan ismu inna ne al-muqaddam sunan inna ne al-muqaddam da aka gabato da shi kenan shahadatu sai zamanto khabaruha ne al-mu'akhkhar ka aika ce kenan falyakun awwalu kuma ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah da fuska biyu da halatta ko ka ce falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwaya a cikin wata riwayar ma ila an yi wahidullah ka kira su zuwa ga kadai ta Allah shi kadai fa inuhum ata'uka lidhalik idan suka maka biyayya da da'a akan haka fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla to ka sanar da su cewa lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta musu salloli guda biyar a dukkan dare da yini Allah ya wajabta musu ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane dare da yini fa'inuhum a ta'uka lidhalik idan suka maka da'a akan hakan fa'a'alimuhum ka sanar da su annallaha aftarada alaihim sadaqatan lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta musu sadaka ita ce zakka tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim da za a karbatta wurin mawadatansu sannan a mayar da ita zuwa ga mabukatansu sune talakawansu fa inhum ata'uka lidhalik idan suka karba maka hakan suka yi maka da'a fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ka shidinka ka kiyayi mafi karamci daga cikin dukiyoyinsu wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta kara'imkin jam'i ne na karima kara'im mafi karamci mafi tsada daga cikin dabbobinsu idan har za ka je karɓar zakka wurinsu ko za ka sa wani wakili domin gama zakka ga mawadatansu domin a fitar da ita zuwa ga mabukatansu to a kiyayi mafi girma da tsada daga cikin dabbobinsu kar a ce za a kame uwar garke kar a ce za a kame mafi kima mafi daraja da cikin dabbobinsu sai a kama tsaka-tsakiya ba fallasassa ba wadda ba ta da mai ba ta ƙoshi ba ba kuma uwayen garke ba ina fata mun gane annabi ya ce mishi kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalimta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab saboda ita addu'ar wanda aka zalimta ba ta da shamaki tsakankaninta da ubangiji yana yin ta Allah zai karbe shi a cikin wata riwaya Allah ke cewa la ansurannaka walau ba'da hin zan taimake ka akan wanda ya zalunce ka koda bayan wani lokaci shi yasa addu'a wanda aka zalunta abin gudu ce abin anisance ce abin anisance ta ne sawa'un musulmi ne aka zalunta ko kuma kafiri ne walahuma an sahal bin sa'ad radiyallahu an hadisi ya tabbata a bukhari da muslim shine walahuma haka bukhari da muslim sun cire hadisi daga sahal bin sa'adin radiyallahu anhu Allah yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زن الله إرادة أمن الله ستبت أغريش يتي يوم خيبر أران خيبر يكن خيبر كان لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم, ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حديث يا تبتا أشكم بخاري ده مسلم حديث سهل بن سعد الله يردش ce lalle manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ci a ranar khaibar la u'tiyanna rayata gadan annabi ce gobe zan ba da tutar yaƙi rajulan a hannun wani mutunan da yuhibbullaha wa rasula yuhibbullaha wa rasula mutunan da yana son Allah yana son manzon Allah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu kuma Allah da manzon shi suna son shi yaftahu Allahu ala yadayhi Allah zai yi buɗe ya yi fatahi a kan hannun wannan mutana bi mana za a buɗe haibar za a je a yaƙi yahudawan haibar a kame haibar daga hannunsu fabatan nasu ya duku na lailatahu sai mutane suka wayi gari suna kukutsawa suna tattamnawa a cikin wannan daren nasu ayyuhum yu'taha wane ne daga cikinsu za a ba wannan tuta nan mutane abinda ake nuhi da su suwa ne ne sahabban ba wai dukkanin mutane sai suka wayi gari suna ta tattauna ba su yi barci ba saboda falalar da suka shi na farko za a bada ta ga mutunan da yana son Allah da annabi kuma Allah da annabi suna son shi shi da daga bakin mutunan da baya karya shi da daga bakin mutunan da ba zai furta kalma ɗaya ba sai wahayinta aka mishi kenan wannan mutanen kaga yana da babbar falala yana son Allah da manzon shi kuma Allah da annabi suna son shi abu na gaba kuma zai bude garin haibar zai ci nasara in ya je yakin Allah zai ba shi nasara ya bude garin haibar shi yasa sai sahabbai suka wayi gari daddare ba su yi barci ba suna tattaunawa wane ne za a ba tutan nan gobe wani mutum ne zai dace da wannan falala falamma asbahu yayin da suka wayi gari غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم sai suka yi sammakuwar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga shi tun da safe kulluhum yarju an yu'taha dukkanin su suna tsammanin a basu wannan tuta kowa su yake a ce wannan tuta kai za a ba kowa gurin yake ina ma shi za a ba wannan tuta da za a je yakin khaibar raita saboda akwai albishir cikinta fitar da za a yi wurin yaƙi za a ci nasara annabi ya ce yaftaqullahu ala yadayhi yaƙin za a yi shahadi kuma za a ci nasara faqala suna zuwa suka yi sammako suka yi dandazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sahi kowa na san a bashi faqala sai annabi ya ce da su aina ali ibn abi talib ina aliyu dan abi talib wannan tambayar tana nuna mi eh bai tare da su bai cikin su bai sabko ba bai fito ba bai cikin su tunda aka yi mi aka yi tambaya inda yana nan an ce ina yake annabi ce ina aliyu ibn abi talib faqila sai aka ce da shi huwa yashtaki ainihi yana can yana fama da idanunsa yawa na ciwon ido yake baya da lafiya fa'arsalu ilai sai aka tura zuwa gare shi cewa ya zo fa'uti ya bihi sai aka zo da Ali bin Abi Talib aka je aka zo da shi halin baya da lafiya ana zowa da shi fa basaka fi ainai sai annabi tofi a cikin idanunsa guda biyu fada'a lahu ya masa roƙo ya masa addu'a fabara'a sai ya warake ka allam ya kumbihi waja kai ka ce bai taɓa shi lafiya ya warke tsab annabi na mai tofi idan ya dawo normal ya warke kai ka ce bai taɓa shi lafiya fa'atahu raya sai annabi ba shi tuta yanan kaga abin da ya gaskata kan wa ali bin abi talib yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzon shi kuma Allah da annabi suna son Ali bin Abi Talib wannan babbar falala ce da dokaka akan Ali ibn Abi Talib fa'atahu ar-raya sai annabi ya bashi tuta ta yaki fa qala sai annabi ya ce da Ali bin Abi Talib unfuz ala rislik je ka tafi a hankali a wata riwaya yace mu annabi za mu je mu yaƙe su ne mu yi jihadi cikin su har mu maido su kamar mu sai annabi ya ce unfuz ala rislik taka sannu bi a hankali hatta tanzila bi sahatihim har sai ka je a farfajiyar su gab da su sun mad'uhum ila islam sannan idan ka je kira su zuwa ga musulunci bayyana musu musulunci kafin ka yaƙe su kira su zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fi sannan ba su labari sanar da su da abin da ke wajaba a kansu na haƙin Allah madaukakin sarki a cikin musulunci fa wallah annabi ce na rantse da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahida Allah ya shirya mutum ɗai tare da kai خير لك من حمر النعم شيني ما في الخير دكي صمد أباك جاجا يراكم بمعنى أوانشان لوكا تنورنسو ما في جرمان دوكيا مي كيما مي درجة أتي كي كاوا داتو أتي كاما لكي جاجا يراكم to annabi ce mutum ɗaya ya yarda ya miƙa wuya ya musulunta ya yi imani da kai da abin da ka kire shi zuwa gare shi to shine mafi alkhairi sama da a ce kana da jajayen rakuma kenan ya fi duniya da abin da ke cikinta na duniya ya fi duk wani abin da za a yi tankahu da shi da za a iya mallaka a rayuwar duniya kaga ko idan haka ne babu abin da ya kai da awa kima da daraja shi yasa Allah ya yaba masu kira zuwa ga Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin in akwai wani mai daɗin zance mafi kyawun magana bai yi kamar sama da mutanen da ke kiran mutane bai yi kamar mutanen da ke kiran mutane zuwa ga Allah babu sama gare shi ina fata mun gane da'awa tana da falala tana da daraja tana da kima idan an kiyaye sharɗanta idan an bi hanyar da ta dace yinta ina fata mun gane kenan wajibi ne a yi mi a kira mutane zuwa ga Allah duk wata wasila da aka san idan aka bi ta za a iya fahimtar da mutane addini bisa ga hakikashi matukar wannan wasila halal ne a bita to dole a bita domin a kira mutane zuwa ga Allah ina fata mun gane tunda da'awa salo ne kala-kala da'awa hanyoyi ne daban-daban akwai da'awa ta hanyar wa'azi da kira bayyana musu gaskiya sanar da su akwai da'awar da za ka yi ta hanyar shimfiɗa ma mutane tabi'u masu kyau da halaye nagari wanda hakan zai sa su karkata zuwa gare ka akwai da'awa ta ba su kuɗi tallafa musu taimaka musu wannan duk hanyoyin da ka ga muka ambata yanzu annabi ya bi su da aka dawo daga yakin haibar annabi ya raba dukiya ga mutanen da ba musulmi ba hakan yasa suka musulunta raƙumma ɗari ya a kiro ka ce ɗauki raƙumi ɗari a wancan lokacin ka san ne raƙumi ɗari ka mallaki cikakkun raƙumi guda ɗari ka san ne dukiya ce ba karama ba ko a yanzu yau rayuwar mata aka ce kana da raƙumi ɗari kana da dukiya ba ta wasa ba bale a wancan lokaci nasu ana kiro mutum sai ya ce ga rakumi ɗari ba musulmi ba ne ba sai ya tafi ya yi gaba sai ce kai bare zo yi musulunta bare zo musulunta wani annabi ya bashi ya sake bashi ya sake wace kai ya ga mutanen da ke kyautar da baya jin tsoron talauci badawa to haka har a yanzu ka hangi mutane ka nura da su akwai mutum da sai ka bashi sai ka mai ihsani ka bude mai hanya zaka ga wani daga cikin danginka yana kyamatarka saboda ka rike sunna yana jin haushinka magana ma ƙasa ƙasa yake maka baya shuraranka me ya matsalarka da shi kawai ka kama sunna shi yana gargajiya to kyautata mishi kaga wata ran in wata jes ka mika wata goma na a kwana biyu sha ba shi wata ishirin na billahi da zai ya zama shi ne mafi kusa gare ka tun yana cewa wani da baya da kirki mugun mutum sai kan ce wani da ya da dama shi matsala shi da izalan nan da yake sai a kwambe ce kai ku ba shi lahiya kowa ya yi nashi me yasa haka ba shi da kake kyautata mishi da kake ihsani da kake mishi ko uwayen da suke kyamata ɗansu su azame karan tsana saboda ya kama sunna akan samu kusuri a wasu 'ya'yan kai da kasan sunna ta tanadi mafi kololuwar tarbiyya da girma iya girmama su karrama su kula da su ba su muhimmanci sama da komai wurin kulawa da su da musu biyayya wallahi ba za su ja baya game da kai ba su ko da suna da wannan abu zaka ga sun sassafta wannan nan ku ba shi lahiya wata ba man cewa mahaifiyar abokinmu ya kama suna yana ta yi mutane suka sa shi gaba suka samu mashi gaba na ta kai kara da suka ishe ta ce kai abin nan yayi ne kowa yana shi yayi ne ta ce kubar shi yayi shi kai ta yayi ta duka bai a ba shi lahiya kawai sau da yana kyautata mata yana kula da ita to haka da awa janibinta yanzu ka dibe yadda kiristoci suka ci mu yaƙi a dazuzzuka kun aza wa'azinsu ke sa shurare su wallahi ba wa'azinsu bane dan in kai awa kana shuran kirista yana wa'azi sai ka rasa me yake so ya ga maka shirme ne kawai targama ce suke yi to ma me yasa suke samun mabiya kuɗi suke ba su raba musu kuɗi suke abinci suke ba su tufafi suke sayan musu marasa lafiyarsu a kai su rikin su ɗauki wurin ciwon su asuwarki me zai sa su su wanda duniya yanzu me ya kai girman kuɗi a yanzu cikin zukatan mutane sanar da to da haka suke mamaye bayan Allah a cikin dashi to da ce musulmi suna da wannan himma masu halin mu suna da wannan himma sai su zabara a tada motoci malamai akwai su a watsa su cikin daji a yi da'awa da wa'azi a yi da'awa ta hanyar raba musu wani abu kuma abin nan kakkare na shi ko kaɗan ne wallahi ko kaɗan ne yana da tasiri ko kaɗan ne yana da tasiri a ba su abincin da bai taka kara karya ba da duk in kun je wurin ba mamaki ma ku kashe abin da bai kai san mil ba to ka tara mutane ka ba su kilo uku uku na shinkafa dan Vincent wannan kilo mutum nawa zaka bashi mutum nawa zaka bashi ka tara mutane sun hi ɗari ka musu jika jika ko ka musu ɗari ɗari wannan ɗarin tana da muhimmanci sosai ga ɗan daji kenan kaga da'awa ba ta takaita bane ga wa'azi kawai akwai ciyarwa akwai amfanarwa akwai tallafawa akwai kulawa ba da kulawa sai ga mutane sun karkata sun dosa nai Allah da tadda fihi masail malaci a wannan babin akwai mas'aloli bi mana akwai fa'idodin da zamu iya dauka mu amfana da su الأولى مسألة تفرق أن الدعوة إلى الله للي كرم متاني زواج ألا مدوك كنسركي طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إتتشي حنيا واندي بمن زان الله سيرد أمن شاء الله استبت أغريش الثانية مسألة تبيو التنبيه على الإخلاص fadakarwa game da ikhlasi in za ka yi abu kai don Allah li'anna kafiran minan nas saboda da dama daga cikin mutane law da'a ila alhaq da zai kira mutane zuwa ga gaskiya fa huwa yad'u ila nafsihi zaka ga yana kira ne zuwa ga kanshi da ya kira mutane ga kanshi yake kira so yake amfani shi so yake a kula da shi so yake a girmama shi kuma wannan shine hadafarsa a kula da kai a girmama ka an yi komi amma kar ka yi saboda haka ta yadda in ba a yi ba za ka jayi ina fata an gane ko ku ana kula ka ana girmama ka ka ji daɗi a saba ma allan da ya fi kula da kai kai shiru kaga kana da awa ne dan kanka ko ko da ka duba ka ga mutum ɗaya biyu uku ne sai ka ce kaya ba su so sai ka yadda ka tahe ka Allah annabi ya ce la an yahdiyallahu bika rajulan wahida karkara mana mutane da ke gabanka wane ya zo ya ga dama ya tafi yasa wanda ya halarto ka yi da shi wanda bai zo ba shi ya sani karka kula da mutum ka wajen baya zuwa darasan ko ya kaurace ma ko ya kuma wani darasi a ba shi bane gabanka gabanka wanda suka zo gabanka kawai in suka watse ma wasu sun zo karka damu da karamcin wanda suka halarta wurinka in Allah ya sa ɗaya ya shiryu cikin su kana da babban daraja da kusanci a wurin Allah annabi ya ba mu labari za a bujiro da al'ummomi ko an bujiro mashi da al'ummomi da ya ga annabawa tare da al'ummominsu ya ce wani annabin ba kowa tare da shi sai mutum ɗaya ko mutum biyu kai wani annabin ma annabi ya ce ba ba kowa tare da shi shi kaɗai da awon shi shi kaɗai imanin shi har ya rabu da duniya ba wanda ya imani da shi ba wanda ya bi shi kai ka samu mutum ɗaya biyu uku hudu su biyar sana zuwa sana zama sai ka gode ma Allah ka samu alkhairi mai mi mai dimbin yau Allah da ta dam kar ka kira mutane zuwa ga kanka kira su zuwa ga Allah ina fata mun gane kar ka kalli mutane da huska cewa sai sun maka in sun maka alkhairi ne in ba su maka ba kar ka daina abin da kake yi dan nan sai sun maka ina fata mun gane yawa الثالثة مسألة أكو أن البصيرة من الفرائض للي بصيرة tana daga cikin fara'id abinda yake dole ne tilasa ne bi ma'ana ya zamanto kana da ilimi ka san me kake kahin ka fara da da'awa kada zamanto kana kiran mutane zuwa ga jahilci tsantsan jahilci kai tabanna a cikin shari'ar musulunci wanda hakan hadari ne gare ka kuma hadari ne akan musulunci kanshi ina fata mun gane ka kira mutane akan abin da ka san shi kana da hakika akan shi ba dole ba sai ka zan malami gawartaccen malami amma abin da zaka gaya ma mutane ya zamanto kana da yaƙini da masaniya game da shi ina fata mun gane yawwa kenan ilimi dai wajibi ne darura ce ta da'awa wajibi ne ga duk wanda zai kira ya kasance yana da ilimi ya kasance yana da guzuri ya kasance yana da ilimin da zai fuskantar masu kawo shubuha a cikin addini tunda yau masu kawo shubuha nawa ne suna da yawa suna da yawa ƙungiyoyi da suke kawo rudani a cikin addini kaga akwai wajen addini misali kiristoci akwai yahudawa akwai mulhidai da suke ƙudan ma babu Allah suna da shubuhohin da za su fuskance ka wanda ya kamata ka tanadi saninsu domin ka kalubalance su inda za su zo su ritse ka a cikin musulunci masu da'a musulunci akwai shi'a akwai 'yan ɗariƙon ga barkatai akwai 'yan ƙur'ani masu da'a cewa ƙur'ani kawai suke biya ko ga sunan kala-kala kenan zaman to kana da guziri mai ƙwari kana da himma wurin neman ilimi da naci ka san matsaloli ka san shubuhi yadda wani mai shubuha yana fuskanta ka kasa yadda za ka iya fuskance shi ka ishe wannan shubuha ka kalubalance shi ka rushe abin da yake a kai anan kaga dole ne zaman to kana da ilimi الرابعة مسألة تهدو من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة na daga cikin dala'il da ke nuna kyautatar tauhidi cewa shi tauhidi tsarkake Allah ne maɗaukakin sarki daga dukkanin zagi alhamisa mas'ala ta biyar anna min qubhi shirki kaunuhu masabbatan lillah na daga cikin munin shirka kasancewa shirka zagi ne ga Allah maɗaukakin sarki kamar shi kishi السادسة مسألة شدة وهي من أهمها wadda tana daga cikin mafi muhimmancin matsalolin ibadul muslim anil mushriki nisantar da musulmi daga mushrikai li Allah ya tsira minhu don kare kasance daga cikinsu walau lam yushrik ko da ko bai shirka ba nisantar musulmi daga bar mushrikai ya kaurace mushrikai ya nisance shi ba ya nisance su ba shi ba su kar ya kusance su kusancinsu zai iya sa ya zamanto mushiriki saboda kasancewa shi tare da su ko da shi kan bai shirka ba ko da Allah ya dan kare kasance cikin mushrikai ko da ko bai shirka ba ya nisanci mushrikai ke kamar yadda ayat ta ce wa ma ana min al mushriki as-sabi'a mas'ala ta bakwai kaunu tauhid awwal wajib kasancewa tauhidi shine farkon wajibi awwala ma tad'uhu falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah ko ila an yuwahhidu Allah الثامنة مسألة تتقص أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة شيمي دعوة زي فارد التوحيد قبانا دكا كومي حرص الله kenan zaka kira da me zaka fara tauhid at-tasi'a mas'ala ta tara anna ma'ana an yuwahhidu Allah abinda ake nihi da an yuwahhidu Allah ko an yuwahhidu Allah ko ma'anarsa ma'ana shahadatu an la ilaha illa Allah abinda ake nihi da shi su shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah al-ashira mas'ala ta goma anna al-insan قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها مسألة تقوم أن الإنسان قد يكون من, من أهل الكتاب وهو لا يعرفها متن يأي كسن شوى لغتشن أهل الكتاب كما بيسمى أن لا إله إلا الله أو يعرفها كو يسنت يسمى أنت ولا يعمل بها أما بايا أيكي دايتا shi yasa kenan da kaji ahlul kitab zaka kiransu ka kiransu zuwa ga shahadatu an la ilaha wasu ba su ma santa ba wasu kuma sun santa amma ba su aiki da ita الحادية عشر مسألة تقوم شاء التنبيه على التعليم بالتدريج فذكروا أكان سند متاني بالتدريج أهنكلي أهنكلي na fatan mun gane a sanar da su wannan sannan wannan su iya wannan sannan wannan sannan sannan hankali hankali الثانية عشر مسألة تقوم شابي البداءة بالأهم فالأهم فارا واد ما في مهمنشي سنن مي مهمنشي فارا واد ما في مهمنشي سنن مي مهمنشي النبي تاي فرقون أبن ذاك كراس زوا غريشي شهادة أن لا إله إلا الله in suka bi ka suka yi imani da hakan to ka sanar da su sallah sannan zakka haka haka za ka sanar da su ka fara da muhi muhimmanci sannan mai bi masa wurin muhimmanci sannan mai bi masa الثالثة عشر عشرة الثانية عشرة ما كينزكو الثالثة عشرة مصرف الزكاة سنة عند أكي صرف زكاة سوى أكي با زكاة ما بك أتنتا تلكاوى دمسكيني الرابعة عشرة مسألة تقوم الشهود كشف العالم الشبهة عن المتعلم malami ƙoƙarin yayi ma ɗalibinsa shubha abin da ya kame ruɗani a cikin addininsa alhamisata ashara matsala ta goma sha biyar annahyu an kara'imil amwal hani da aka yi na karɓan mafi kima da girma a cikin dabbobinsu in za a karɓar zakka kenan ta dabbobi in aka je wurin masu dabbobin kar a kame mafi kima mafi daraja daga cikin dabbobinsu السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم jin tsoron addu'a wanda aka zalimta ka kiyaye karka zalimci mutane su daga hannu sama tsoro ka ubangijinsu don addu'a wanda aka zalimta ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji Allah zai karbe ta ya sa kan ya masa kan zalimcin da kan masa tsawon musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba asabi'ata ashara al-ikhbaru bi annaha la tuhjab labarin da aka bayar a cikin hadisin cewa addu'a wanda aka zalunta ba a mata hijabi ba ta da shamaki kai tsaye take zuwa wurin Allah madaukakin sarki الثامنة عشرة مسألة قومشة تقص من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء نادك تشكين دلائل دليلين التوحيد أبن دي فارو أكن شوغبا منزني shugaban manzanni da kuma jagororin waliyai na samun kansu cikin mashakka damuwa da warharu waljo da yunwa walwaba da kuma me yake ce annoba wannan yana nuna dalilai ne na tauhidi da zaman tauhidi tattare da su kasancewa su sana da tauhidi sai ba su dama su yi haƙuri akan duk wasu wahalhalu da suka sha wurin kiran mutane zuwa ga Allah da haƙurin yunwa sannan da haƙuri da haƙuri yayin da suka samu kansu cikin rashin lafiya na annoba mai kashe wanga ya kama wanga ya kashe halakon haka suka yi haƙuri cikin haka da magabata haka annabawa haka suka yi haƙuri da al'ummomin su wurin kiransu zuwa ga Allah su cutar da su su zage su su bige su balma wasu annabawan kashe su akai mara sun jajirce suka yi haƙuri suka yi ta kiran mutane zuwa ga Allah sun yi fama da yunwa sun yi fama da wahala da kishirwa sun yi fama da cututtuka na rashin lafiya manya-manyan sahabban annabi haka suka yi fama wurin da'awa da wahala da yunwa da ko yakin haibar kinan da aka fita an yi fama da yunwa da sai da ya kai sahabbai suna cin jakai a wancan lokacin ba lokacin ba a yi ba ba haramta cin jakai ba jakuna ai daga bayani aka yi aka haramta cin jakai sai da kai suna cin jakuna kai sai da kai suna cin tafarnuwa saboda tsananin yunwa amma hakan bai sa suka sha da baya ba bai sa suka daina ba suka yi haƙuri Allah da tar da mu التاسعة عشرة مسألة شاترة قوله لأعطينا الراية فدر النبي ديتشي قوبزا bayar da tuta. ilah kina ila akhirihi zuwa ƙarshen hadisin ko zuwa ƙarshen magana alamun min a'lamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin annabautaka alama ce da dalili da ke nuna cewa lalle annabin annabi ne ina fatan mun gani al-20 mas'ala ta 20 tafluhu fi aynayhi alamun min a'lamin nubuwati ayyaba tofin da annabi a cikin idanun Ali bin Abi Talib ya warke nan take alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da annabaucin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hadiyah wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu Ali Ali radiyallahu anhu falala Ali Allah ya yarda da shi kaga ai falala shi bayyana take so da annabi ya ce mutunan da yana son Allah da manzon shi kuma Allah da manzon shi suna son shi الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو فضل الصحابة yana nuna akwai wannan hadisi ko wannan wannan babin gaba ɗaya na nuna falalar sahabban annabi fi daukihim tilkal laila a yadda suka kwana suna tattaunawa a cikin wannan daren ba su yi barci ba wa shugulihim an busharatil fathi da yadda suka shagaltu da albishir na budi da za su samu na yahudawan khaibar wannan yana nuna falalarsu da girmansu da kusancinsu a wurin Allah kenan abin da ya shagaltar da su a wannan daren duka ba su barci ba na farko sun shagalta da wannan albishir na cewa za a yaƙi yahudawan khaibar kuma za a ci nasara a kansu الثالثة والعشرون مسألة عشرين لأكو الإيمان بالقدر إيماني لقدر لحصولها لمن لم يسع لها سبودا فللك تتبت قواند بنيميتما ومنعها عمن سعى دهان فللك قواند يجيني منتا إن هذا مفهم جهاك علي بن أبي طالب بيفتبع sahabbai suka kwana suna tattaunawa da sahi suka yi sabko don kowa na tsammanin a bashi wannan mi wannan tuta amma shi da bai fita ba sai ya samu kaddar ubangiji kenan kai imani da kaddara shi wanda suka fita don su same ta ba a basu shi da ya zamna gida bai fita ba sai aka bashi shi yasa ka kwantar da hankalin karaban ka zaka same shi wani ba zai ci rabon wani ba kuma arzikin wani wani ba zai ci shi ba ba wanda zai bar duniyan nan sai ya ci yin arzikin shi kakaf annabi ce lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ba ran da za ta mutu sai ta kammala arzikin ta kakaf in kaga ka samu abu Allah ya kaddara zaka same shi in baka same shi Allah bai so ka same shi in ko zaka samu shi Allah ya kaddara zaka samu shi ba wanda zai hana ya cin maka in ko Allah ya kaddara ba za ka same shi duk wawarka ba za ka same shi amma haka bai hana neman sababi ina fata mun gani bai hana tashi a fadi bai hana aje nan a fatanan wurin nema karka ja ka ce barka ya zaman ka gida arzikin ka ya ishe ka saboda an raba komai ba wanda zai ci naka ga eh haka ne amma kuma a tashi a nema ina fatan mu gani hakan bai hana mi a zabura a tashi a bada a tai ko ina dan a samu rayuwa a inganta rayuwa ai kaga tsuntsu sammako yake fata kuma ya samu abincin shi har ya zo ya ba ƴaƴan shi kuma ya koma الرابعة والعشرون مسألة عشرين لهدو الأدب في قوله على رسلك الأدب لدبي fi kaulihi a cikin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ma Ali bin Abi Talib ala rislika taka a hankali bi sannisan ana lokacin da zai fita yakin Khaibar annabi ya bashi tuta Ali bin Abi Talib sai yace zamu yaƙar da su zamu yaƙi su ne sai mun mayar da su kaman mu bi mana sai mun sai sun musulunta sai nabi ce ala rislika hatta tanzila bi sahatihim bi a hankali ta yi sannu sannu hasi ka sabka firfaje su sannan ka kira su zuwa ga musulunci alhamisatu wal ishirun mas'ala ta 25 ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital kiran mutane zuwa ga musulunci gabanin ayaki su gabanin akai musu farmaki a kira su zuwa ga la ilaha illallah السادسة والعشرون مسألة عشرين شدة أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتل hakan ya halatta shari'a ta ba da dama a kira mutane zuwa ga la ilaha illallah ko da an kira su gabanin haka kuma an yake su a kanta in za a koma ma a ƙara kiransu a ƙara sanar da su sai sun kiya sannan a yake su السابعة والعشرون مسألة عشرين دبقوي الدعوة بالحكمة يندعوا بحكمة لقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه saboda faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa akhbirhum sannan ka sanar da su ka ba su labari game da abin da ke wajaba a gare su na haƙƙin Allah fihi a cikin musulunci kenan da'awa ya kamata ta kumshi hikima a cikin ta ka san halin wanda kake kira ka san ɗabi'a su ka san hanyar da zaka bi ka kira su wani sai an kausasa halshi an zafafa wannan kuma sai ta hanyar sauƙaƙawa da sassabtawa kare zamanto kullun sassabtawa kare zamanto kullun tsanantawa sai a duba hali da yanayi in halin ya kama ya ba da dama a sassabta don asali dai a cikin da'awa sassabtawa ce amma takan kama wani lokaci a zafafa takan kama wani lokaci a sassafta in ka ga wanga mutane abinda hidacewa da su sassafta wace sai a sassafta a hankali a kiransu wasu kuma in ka ga zafafa wace sai a zafafa a kansu kenan hikima shine ajiye abu inda ya dace a wurinsa kar ka ga mutum kullun yana me yake cewa wani sai duka abin da yake hikima shine kullun sassaftawa shine hikima ina fata mun gane kuma wani sai ga zafafawa ne a abu haka wani akwai inda zaka zafafa akwai inda zaka sassafta ina fata mun gane ادعو إلى سبيل ربك كنا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الثامنة والعشرون مسألة إشرين تقص الدعوة الثامنة والعشرون مسألة إشرين تقص المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام سنن حق الله ملوك كنسركي أتشكي مسلمتي كسن حق الله أتشكي مسلمتي التاسعة والعشرون مسألة إشرين تقص ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لا دم وندا متن أي شريو تهنسا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم Allah shiri mutum ɗai ta hannunka shi ya fi alkhairi daga a gare ka sama da garken jajayen raƙuma. dan kaga falala ce mai girma daraja ce mai yawa a ce ga wani ya shiryu sababinka ta hanyar da'awarka ta hanyar kiranka ko ta hanyar mace isani ko ta hanyar kulawa da shi ina fata mun gani الثلاثون مسألة ثلاثين الحلف على الفتيا يرن سواء كان بعد أمسا حلال يا حلال إن فاتمن غيري ya halatta mutum ya tambaye ka me ya hukuncin kaza sai ka yi rantsuwa ka ba shi amsa annabi ce fa wallahi na rantse da Allah la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am na rantse da Allah Allah ya shirye mutum daya ta hannunka shine mafi alkhairi a gare ka sama da abaka jajayen raƙuma ya halatta don akwai dalilai da ke nuna hakan ha a cin alkur'ani mai girma sukan tambayi annabi game da tashin alkayama annabi Allah ya ce ma annabi ka rantse sannan ka gaya musu game da tashin alkayama kuli i wa rabbi da abin da ke kama da shi na yin qur'ani da suke tabbatar da Allah ya kansa annabi ya rantse kafin ya ba kafirai amsa na ga wannan shine karshen babin kuma anan zamu dakata amma ga fada daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da ka Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah